ya raba ya tamfara ya zuba bisa hannunsa na dama ya wanke hannun nasa na dama sannan kuma ya wanke al'aurarsa sannan bayan nan ya kurkura bakinsa ya fata ruwa ya taka ruwa a hancinsa ya sace sannan kuma sai ya wanke fuskarsa ya yayyafa a idanunsa a sannan ya wanke hannunsa na dama sannan kuma hannunsa na hagu sannan ya wanke kansa sannan ya wanka ya wanke sauran jikinsa ya zuba ruwa ga jikinsa wato ibnu abdulbari yake cewa cewa sai an zuba ruwa a idanu wannan abu ne wanda magana ce wadda abdullahi ibn umara shi kadai ne aka karbo ta daga gare shi sauran sahabbai ba wanda aka ruwaito yana haka shi abdullahi ibn umara mutum ne mai matukar tsantsani mai matuƙar tsoron Allah shi ya sa a komai yakan shaddada wa kansa malamai sun ɗauki wannan cewa min tashida ibn umara yana daga irin tsananta wanda Abdullahi Umar yake wa kansa wasu suka ce haka din ma ya jawo a ƙarshen rayuwarsa ganin sa yayi rauni eh saboda yadda yake cewa in ya zo wanka sai ya tabbatar har cikin gidan ya wanke ya zuba ruwa har cikin gidan sauran malamai duk ba su haka ba wasu muwaɗan an faɗi cewa an tambayi imam malik game da wannan magana sai imam malik ya ce a ba haka na ga malaman mu suna yi ba laysa alayhi al-amalu to Ubaidullah Jarin hadisi ya karɓo daga Imam Malik cewa labari ya isar masa wannan kuma yana daga balaga ta Malik. Hadisan da Imam Malik yake kawowa da sigar balagahu ko balagani ba tare da ya faɗi isnadin ba. wanda akwai malaman da yake suka tsaya yin aiki da irin wannan balaga su malik din suka kawo istinadi cikakke gare su inda yadda ma malik zai ce balaga ni to fa yana da istinadi tabbatacce abin da yasa ya takaita ne Allah Allah yake ya faɗi hukuncin shi yasa bai tsaya kawo istinadin ba cewa a ya samu labari cewa Aisha Surilat an tambaye ta daga yadda mace za ta yi wanka daga janaba. in janaba ta samu mace to ya za ta yi wankan don ya shi ne ya mace za ta yi wanka in janaba ta same ta aisha ta ce ai abin da za ta yi ta kamfato ruwa sau uku ta zuba a kanta ra'asaha ta mammatsa gashin kanta ta mammatsa kibanta da hannayenta ya isan mata ba sai ta kwance ba ba sai ta kwance ba wato shi yasa sai kwance kitso ba wajibi bane akan mace dan za ta yi wanka daga jaraba ko ɗaukewar jinin haira malamai na masabar imamu malik sun faɗi wata ka'ida wadda ita ce ta fi shuhura a wajensu shine cewa in fi salatil haiti yufaru sha'ar fa naqaruhu fi kulli halin qad zahar wa fi aqalla in yakun za shidda fa naqaru fi dhuhrayn sara umda wa in hada anil khuyudi aw ila fil gusli in shadda wa illa ahmila cewa in fi salatil haiti yufaru sha'ar idan aka kitsa gaji tare da fili uku aka sa filili uku aka kitsa gashi sadakar rahoto wannan gashin a ce sai an warware kitsan nan da aka yi da wani abu daban da wani filili da man kada zahar ya bayyana fi kulli hali a kowane hali ma'ana a alwala ne ko a wanka a kitsan ya tsananta wato an matse shi kwarai ko ko a'a ba a matse shi kwarai ba a'a lalle ne a kwance shi wa fi aqalla in ya zama ko an kitse shi da kasa da silili uku an sa zare fi kasa da silili uku aka kitse ga wato gashin nan in ya kun za shi da in an matse kwarai yadda ba yadda za a yi ruwa ya iya shiga banna karo to shi ma a wannan halin a ce sai an warware shi tsara umda ya zamo ita ce magana da za a dogara da ita fit duhurai a wato tsarki biyu da tsarki na daga hadasul akbar da kuma tsarki na daga hadasul afgar ko a alwala ne ko an wanka sai an warware wa in hala anil buyudi idan ko ya zamo wato bai tsananta ba kenan to ba sai an warware ba wasu suka ce in an kitse da kasa da tiriri uku ya zama bai tsananta ba don alwala ce ba sai an warware ba amma an wanka ne to wannan a warware wa in hala anil buyudi in ya zama ko gaba daya ba ba wani tiriri da aka sa aka yi kisa gashin ne kawai aka yi kisa to abdula filgusili wajibi ne a warware a wajen wanka in shadda idan ya zamo kisan ya mutu kwarai yadda ba yadda za a yi gashi ruwa ya iya shiga ciki shi ne filgusili in shadda wanda idan ko a alwala ne to ko da ya tsananta ba sai an warware ba ko tun a alwala ne ko da tsananta ba sai an raure ba wa illa idan ko da ba ma zamo bai tsananta ba maza akwai damar ruwa ya shiga ciki to a hadila ka kyale ba sai an warware ba malamai da yawa na masabar imamu malik na daga baya malaman da suka zo daga baya suna ba da fatuwa da cewa a nan waje ne da yake a iya takalidi da masabar shafi'awa su masaba shafi'awa sun ɗauki maganar nan musai da laginta cewa kitsan mace ce yau ko da filin kai kuma ko da ya tsananta ba sai lalle ta warware ba ko a alwala ko a wanka to malamai da yawa na masabar imamu malik na daga baya sun ce a nan tun da mata da yawa sun an ce sai sun kwance din nan abin sai ya zamo an shiga gare ko dai ya kai ga cewa a ringa haɗa su faɗa da masu gidansu da mazajensu ko a kai ga cewa su ringa tozartawa ko a kai ga wani abin da ya daban wata tana ganin kuɗin da tsada ma ta bayar aka yi mata kisan a ce ta warware daga yinsa to ta yi ta ringa gudun ma abin da zai sa ke janaba wanda aka tare da bayi zuwa rashin jituwa tsakanin da mai gidan ko kuma ta ringa tallafa masa koyaushe sai ya ba da kudin da za a yi sabon kisa jiya an yi an warware shi yau yau ma sai ya sake ba da kudin haka a je a yi kisan kaga kenan kayu haka ya bayi zuwa wata hikima shi yasa malamai da yawa na daga ba a masabar malikawa suka ce a iya ta galili da shafi'awa a wannan wajen to ya ya yi kamar daure-daure na wanda aka yi da zare ake fada ba na roba ba na roba ke shiga ciki ba na roba wannan wato asalin masamar marika ba ana kasu kwanci saboda ko roba tana hana ruwa ya taba hatta gashi asalin masamar marika ba ana bukatar rore shi wanda aka yi da zare zare shine wanda ruwa ke iya ratsawa amma ba wanda aka yi da roba ba roba ba za ta bari ruwa ya ratsa ta shi yasa ita ala kulli halin ai haji a illa iyaka asalin shafi'awa dai in ka zamo al'ada ce haka ana yin da ita to ita ma tana nan dai a matsayin zara a su asalin shafi'awancin to wannan babu ne akan cewa wajibi ne namiji da mace wanka matuƙar je al'aurunsu biyu sun haɗu da juna ko da ba a samu fitar mani ba cewa fitar mani ba sharadi ba ne a cikin wajabcin wanka a kan namiji ko mace idan an samu haɗuwa tsakaninsu. To, Ubaidullah ya ce a hayanin hadisi ya karɓo daga Imamu Malik ya karbo daga ibn shahari zuhuri ya karbo daga sa'idin musayyab ɗaya daga cikin manyan fukaha na madina guda bakwai cewa sayyidina umar dan hassar halifa na biyu da kuma sayyidina usman dan affan halifa na uku da kuma aisha sayyidatuna aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama su wayannan manyan sahabbai guda uku wanda suna cikin masu ba da fatuwa a cikin sahabbai bari ita Aisha gaba ɗaya a matan al'umma ba malama kamata ita ce mafi san yanda Nabhani yake faɗa a Ɗaibatul Garra a Alamul Alima cikin nasi anha kadarawa shakara dini na ulama da wasu malaman cewa suka yi ba al'umma muhammadiyya ba a dukkan al'ummun da suka gabata ma ba a samu mace mai ilimi kamar aisha ba ɗayan aisha ta samu fifita a wajen ilimi kenan da kuma wannan harifofin guda biyu wani na yana cikin manyan harifofi guda hudu sai na umar ko daman yana cikin mutum biyu da a wato yana cikin mutum hudu da aka ce gaba ɗayan ilimin sahabbai ya tattara ya ya ƙare a wajensu dukkan ilimin da sahabbai suke da shi to su wayannan guda hudu ko biyar su suka gaji daga ƙarshe kuma sai zama mutum biyu ne suka gaji wa ilmuhum jami'un ila ali kadin ta ma abul mas'ulil ali yanda shi Allah dan fodi yake faɗa ni ba ko rawi ilmin sahabbai gaba ɗaya kuma a ƙarshe sai ya haɗe haɗe dunkule dunkule dunkule ya kai ƙare a hannun sayyidina ali da abdullahi ibn mas'ud to su wa'annan ne manyan sahabbai guda ku sun kasance suna cewa idan al'aura ta namiji ta taba al'aura ta mace to kamu wanka ya wajaba wanka ya wajaba ko da ba samu fitar maniyyi ba ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin narri tabararren umar dan ubaidillahi ya tafi daga abi salamata dan abdurrahman da awfin shi ma wasu suna lissafa shi a cikin manyan masana guda bakwai na madina shi wannan abu salamata din cewa abu salamata ya ce na tambayi aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama me yake wajabta wanka akan mutum sai ta ce ka san ko abin da za a kwatanta ka da shi kai abu salama kamar ɗan bako ne da ya ji zakara yana shara ya ce shi ma sai ya yi shara irin yadda zakara yake ai abin da yake maganar da kai tambaya a kai ta fi ƙarfinka magana ce wadda ba ta taɓa ce a yanzu abin da abu salama da yake wannan tambayar yana yaro ne bai balaga ba amma ya tambaya daga abin da ke afkuwa ga waɗanda yake sun balaga idan al'aura ta ta bakoci a al'aura idan al'aura sai gogayya da al'aura al'auran namiji sai gogayya da al'auran mace to wanka ya waje ba kamar da ta amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yahya sa'id al-ansari shi kuma ya ruwaito daga sa'id ibn al-musayyib cewa ba musa al-ash'ari ya je wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake da ita sabanin da ake samu tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akan wata magana wannan sabani yana damuna sabanin nan yana damuna amma kuma ina jin nauyin in tare ki in ce zan tambaye ki game da shi sai aisha ta ce da abu musal ashari wata magana ce duk wata magana da za ka iya tambayar mahaifiyarka daga gare ta to ni ma ka tambaye ni daga wannan magana ai matan annabi matsayin su ga mummune kamar iyaye annabi wa wulaidil mu'minina dinanfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sai mutumin ya tsakara sai abu musa ash'ari ya ce abin da nake so in tambaya a kai shi ne mutum miji da ya sadu da iyalinsa sannan kuma ya zamo ya kasara wato sun mayu asfilu sannan ya kasara daga asfala ne rubai awan af'ala wanda yake nuna wato kaiwa matsayi wato ya zamo ya kai matsayin kasala wa layin zulub ya zamo mani bai fito ba daga gare shi sai aisha ta ce idan al'aurar namiji sai gogayya da al'aurar mace to ai wanka ya waje ba abu musa al'ashari ya ce ni ko har abada ba zan sake tambayar wani ba game da wannan matsala tun da sai na ji daga bakin wannan magana ce da za a ce ke kin fi kowa masaniya game da ita tun da na ji daga bakin ki har ni ba ni ba kuma in ce zan tambayi wani Ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Yasir Sa'id al-Ansari ya karbo daga Abdullah bin Kabir Barana Usman ibn Affan cewa Mahmud ibn Nabil al-Ansariya ya ya tambayi Zaid ibn Thabit daga mutum da ya sadu da iyalinsa sannan kuma kasala ta same shi ya zamo mani bai fito ba daga gare shi faƙada lahu zaid ibn sa'id to faƙada zaid sai zaid yace ye wanka zaid ibn zaid ibn sa'id yace ye wanka sai mabudu yace da shi mabudu ibn labidin yace da shi ai ga wani babban sahabi shine ubay ibn kabin shi bai ganin cewa a sannan wanka wajibi ne sai zaid ibn sa'id yace da shi gaskiya ne maganar da ka faɗa da can da farko uban ibn ka'abin yana ba da fatuwa a irin nan cewa ba sai an yi wanka ba amma kuma shi uban ibn ka'abin din na za an zalika ya bar wannan fatuwar ta ta farko kafin mutuwarsa a ƙarshe ya zama yana ba da fatuwa da cewa wanka ne kam ya waje ba Ubaidullah ya ce ya yi min hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Nafi'u, ya karbo cewa Allah Umara ya kasance yana cewa idan al'aura ta namiji ke gogayya da al'auran mace to ai wanka kam ya waje ba ko da madini bai fita ba. a tuna hadisin gaba a wannan babin gaba daya muka duba sai muka gaba daya imamu malik bai kawo hadisi marfu'i ba ko guda daya bai kawo hadisi marfu'i ba cewa annabi ya ce duk magana ce da ya kawo ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mawqufai ne da hadisai ne mawqufai a wannan babu to hukuncin cewa ana bukatar mai janaba idan zai bacci kafin yi wanka daga janaban nan ta to ana bukatar su yi alwala ko in yana nufin ya ci abinci kafin yi wanka to ya fara alwala tukuna sannan ya ci abinci bayan da wasu suke cewa ba ai mutum yana da janaba ya ci abinci wai haka na jawo masa talauci ko kaɗan ba haka ba ne amma ana so ne kafin ya ci abincin ya alwala ana son kafin ya ci abincin ya alwala illa dai iyaka cewa mutum wato koyaushe ya ringa kokarin kai ya zamo janaba na tare da shi to haka din abu ne mai falala kwarai yau kuma abu ne mai gadar da samun arziki amma dai ba cewa aka yi aka sunsa yana gadar da talauci ba Ubaidullah ta min hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Abraham Dinari ya karbi daga Abraham Umar cewa Abraham Umar ya ce Sayyidina Umar ya ambata ga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa wani wakacin jaraba takan same shi da daddare gashi yana nufin yi bacci wankan abin nan yana ganin da mashakka a gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake da shi kai alwala wa gasil zakaraka ka wanke zakarinka sun manan sannan kai bacci buka ba tare da kayi wanka ba to ibn jawzi yake cewa hikimar da take cikin wannan shine cewa mala'iku suna nisa da duk wata dauka shi yasa mutum yana tare da dauda mala'iku kauce masa suke ba wai tsarin addini ba ne a ga mutum dukun dukun waya ce shi ne tsoron Allah ne ko ɗaya duk wanda ya faɗa haka rashin sanin addinin ne cewa kai mala'iku ma kauce wa mutum suke in ya zama yana cikin dauda a dukun dukun ra'ayin musulunci ya zo da tsarin cewa mabiyansa su fi kowa ma tsafta ni inda wani yake takama da tsafta to mabiya addinin musulunci su fi shi tsafta domin ko su masu son a ce koyaushe suna tare da mala'iku ne masu girma haka nan kuma mala'iku suna nesa da duk dukkan abu wanda yake mai wari cewa su kuma shaidanu aljanu musamman mabannatan su ba abin da suke so irin su dan waruwa ko su ga wata dauda dauda ko shara shi yasa da sun ga irin wannan to sun samu wajen zakkewa sun samu wajen haikewa yasa sabbani a daidaitin da ya kawo yake wa galibu wujudanin lahum bi mazajid su shaidanu da aljanu galibin inda aka fi samun su wurin da aka bar shara ko jikin da aka bar daura waje ne na gaggawa samun aljanu to da an ruko ya ubai da mun hadisi ya karbo daga imamu malik a an karbo ya karbo daga shamim na urwata ya karbo daga mahaifinsu shine umar tumnu zubair cewa aisha mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ta kasance tana cewa idan ɗayanku ya faru da iyalinsa sannan kuma ya yi nufin ya wanka kafin a ce ya yi wanka daga janabar to kada ya ce zai bace sai ya yi alwala irin alwalar da yake in zai salla wato ya alwala irin alwalar da yake in zai salla wannan shamin hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga nafi'u cewa zamu umara ya kasance idan yana nufin zai bacci ko zai ci abinci alhali yana da janaba yakan fara sai ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa kusassarin hannu ya shafi kansa sannan ya ci abincin ko ya baccin kuma wannan alwalar ce aka ce ba abin da yake warware ta in ba komawa da janaba ba idan mutum ya yi ta yi tsari ko ya tsugunu ba a bukatar sai ya sake ta tana nan tare da shi wato shi ne wani yake cewa za su ilka wuru'un laysa yanquruhu illa al-jima'u wuru'un nawmi lil-junub in aka tambaye ka wata alwala ce da ba abin da ke warware ta sai ko saduwa da mace lokaci wannan alwalar ai ba wata bace alwalar da aka ce mai janaba yi in zai bace to babin cewa wanda yake da janaba wato ya sake sallar da ya da janaba cewa yi wanka idan ya sallah alhali bai tuna yana da janaba ba ya janaba ta same shi ya manta sai da ya sallah sai ya tuna cewa a ashe yana da janaba ya sallar nan to ana bukatar ya wanka ya sake wannan sallah da kuma cewa ya wanke tufafinsa inda najasa ta taba Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Isma'il ibn Abi Hakim cewa da ummi tsarin ya ba shi labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato hadisin yadda Malik ya kawo shi ya kawo shi da sigar irsali ne saboda ba a faɗi na sama da taji ba a zamu ya tsarin taji ne ba sahabi ba yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga yi an san shi ba a gabansa akai haka ba ya zama hadisi ne mursali to haka imam malik ya kawo shi wato amma hadisin ya zo muttasili cewa shi adamu ya tsarin ya ruwaito ne daga abi huraira akwai kuma ruwa cewa daga abu bakarata shi eh, cewa daga abu huraira ne buhari da muslim sun waito haka haka na abu dawud da nasa'i to da zala sallallahu alaihi wasallama kabbara ya yi kabbara ah, a cikin wata sallah daga salloli a wayar abu dawuda an ayyana wata sallah ce cewa sallar asuba ce manzo Allah ya yi kabbara a sallar asuba bayan an fara sallah sai ya nuna wa sahabbai da hannunsa cewa ku dakata ku dakata ku saurara sai ya shiga gida sannan ya dawo alhali akwai gurbin ruwa a fatarsa alama cewa ya yi wanka yanzu yanzu abin latamin hadisi ya karbo daga imam malik shi kuma ya karbo daga shamim da urwata shi kuma ya karbo daga zubair bin sarkin cewa shi ya ce na fita tare da umar bin al-hassani zuwa ku da ake kira jurufi wato daren martini daren marra jurufi an ce kamar mul uku ne daga madina hanyar tafiya sham wato arewa da madina kenan wajen yake sai sai da na umar ya dubi tufafinsa sai ya ga ashe ya yi mafarki wato ga gurbin manini a tufafin nasa ga shi ya yi sallah alhali bai riga ya yi wanka ba sai ya ce wallahi ba na gani na sai ko cewa lallai mafarki ne ne a tsoban san na yi mafarkin ba ne sallah alhali ban yi wanka ba yace sai sai da na umar ya wanka ya wanke abin da ya gani a tufafinsa ya yayyafi ga inda bai gani ba wannan hadisi shine babban hujja ko yana cikin manyan hujjoji na malikawa akan cewa maniyi kan na jasa ne zabanin shafiyawa da suka tafa kan cewa maniyi shi kan ba na jasa ba ne yan ko gashi sai da na umar ya wanke jikin da ya ga gurbin maniyin a tufafinsa sauran tufafin kuma inda bai ga alamar ba sai ya yi ruwa ya kiran sallah ko ya yi kama sannan ya sarki sake maimaita sallah asuban nan bayan rana ta fito har ta ɗaukaka ya ce ko a sannu sannu ba wai da gaggawa ba Ubaidullah Shamun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Isma'il ibn Abi Hakimi ya karbo daga Sulaiman ibn Yasari cewa Sidna Umar ya yi gaggawa zuwa ƙasarsa da take buɗe ake kira da wufi sai ya ga alamar maniyi a tufafinsa ya ce wallahi hakika an jarare ni da yawan mafarki tunda aka jibinta min a kan lamarin jama'a tunda aka bani shugabanci sai ya zamo shugabancin ya ɗauke hankalina wannan ya sabauta nake yawan ma mafarki sai da na umar yi wanka ya wanke abin da ya gani a tufafinsa na daga mani sannan ya sake sallah bayan rana ta riga ta fito Ubaidullah Jami'a ya haya yi min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sa'id al-Ansari ya karbo daga Sulaiman da Yasari cewa sayyidina Umar dan Khattab ya sallaci asuba da jama'a sannan ya sammako zuwa ƙasarsa da take da ake kira jurufu ya samu alamar maniyi a tufafinsa ya ga gurbin maniyi a tufafinsa ya ce hakika mu yayin da muka fara cin farko zalatul kuruku sai jijiyoyin mu ta yi taushi sai wanka ya wanke maniyin daga tufafinsa ya koma ga sallarsa kuma wannan hadisin akwai hujja musamman ga malikawa da wasu malaman da yawa da suka ce idan liman yi wa jama'a sallah alhali shi bai da sarki bai san haka ba jama'ar ma ba su sani ba to in ya gama sai ya tuna to sannan sallar sa ce kawai ta baci ta jama'an nan tana nan shi yasa yana cikin wuraren da ake cewa sallar liman ta baci amma ta mamumai tana nan ka'ida shi ne duk inda sallar liman ta baci to ta mamumai ma ta baci to amma akwai wasu wurare goma sha ɗaya da aka fitar wanda cewa abdulbaki zurgani yake cewa waka annaha hada ashira kaukaba kada ya tsara lahu lil bagiri jam'aha kai ni wannan da Allah ya hore min na hada su suka cika sha ɗayan nan sai suka zamo kamar taurari goma sha ɗaya ne da Allah ya nuna wa annabi Yusuf a mafarki wato sai daga samu fahimtar wannan matsalar ta ilimi kamar wani mulki ne babba aka bani irin mulkin da aka bayar ga annabi Yusuf eh da aka hore min na hada su wasu kuma suka kara ma har waje uku suka kai sha hudu wasu suka kara biyu suka kai har wajen sha shida wasu ma suka sake kara biyu suka kai wajen sha takwas kenan to wa badalat limu kutadin bi mubtidi adal imani غير فرع منجل من ذكر الهادف أو به غلب إن بادر الخروج منها ويجب تكريمه تم يتم به بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا لأن دان آتي يجي فدا وبدلت ya mu kuta sallah na bashi ga mamu bi mubdili ala imani duk abin da ya jawo bacin sallar liman duk abin da ya jawo bacin sallar liman to ya jawo bacin sallar mamu gaira far'in munjali banda wannan rassan da suke a fili shine man zakara lahadasa wanda ya tuna kari ko da bayan ya gama sallah ne ya tuna da sallar mamu man ta inganta amma a nan sai da na umar ya ce jama'ar da suka bi shi sallah asuban nan sai sun sake ba to Ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shafi ibn Urwata ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga Ibn Abdurrahman ibn Hadir cewa shi ya je umra tare da Sayyidina Umar ibn al-Khattabi a cikin wasu ayoyi abu raunar asi yana cikinsu cewa umar abdul haddadi ya yi ririmi wato ya kwanta karshen dare bayan an gama dare ana tafiya ya rike dan kaɗan kamar awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya a alfijir ya ceto ya kwanta shi ake kiran irin wannan ririmi wato a sashen hanya kusa da wurin da yake akwai ruwa sai sai da na umar ya mafarki alhali sannan gari ya kusan wayewa asirin ya kusan fitowa bai samu ruwa ba tare da ayarin nan ba wanda ya buzuru ruwa sai da na umar sai ya hau sai da ya ƙara sakurin ruwan nan da yake kusa da wajen da ya yi lirimin sai ya yana wanke abin da ya gani daga wannan maniyin har sai da ya zamo gari ya fara wayewa amma ba a yi sallah asuba ba har sai ya fara gama sassa amrun da al'adu ya ce da sai da na umar gari ta ya waye muna da tufafin da za mu iya baka aro kai mana sallah shi ya sa ka kyale tufafin nan naka a wanke daga baya ka ari tufafin kawai ka sa kai mana sallah kowa ya huta sai sai da na umar ya ce da shi ina mamakin ka amrubn al'adu ina mamakin ka kai amrubn al'adu in kai Allah ya hore ma kana da tufafi fiye da ɗaya to kowa da yake da tufafin fiye da ɗaya wani ba ya ka samun sa guda ɗayan ba wallahi da na aikata cewa in haradin da haka sai ya zamo sunna sai a ce a ringa aran a ringa aran har ya zamo su masu shan su kosa da marasa shi bana abin da zan yi zan wanke iyaka inda na gama yin ya taba in yayyafe kuma ga inda ban gani ba imam malik ya ce a game da mutum ita na raha wasu sun ce tana cikin wanda suke zuwa su su laso su ma da fuska ruwa ina murarin su da fuska uku murarin da yana raha ake cewa to amma ta yi a dubi cewa wato harkiyun lani ne ake yana rahu ta yi kuma ya zo daga babin asala sai zamo ya ruhu ko ya rihu wai kuma sun ce a sai zai zo da fuska biyu ana cewa na raha yana rahu ko na raha yana rihu sai yasa ko babin fataha ko babin rarraba Imam Malik yace a game da mutum ya samu asara filatin gurbin mani a tufafinsa. Bai san yaushe ne wannan maniyin ya fito daga gare shi ba. Bai tuna komai ba da ya gani a mafarkinsa. Sai Imam Malik yace abin da zai yi zai wanka daga bacci na ƙarshe da ya yi a wannan tufafin. idan ya yi sallah bayan wannan baccin to ya sake duk abin da ya sallata bayan wannan baccin domin kuwa shi mutum so da yawa yakan yi mafarkin saduwa da mace mani ya fito daga gare shi alhali bai ga wani abu ba wato so da yawa yakan yi mafarki ya sadu da mace amma zama mani bai fito daga gare shi ba wayarra ta yi kuma ya gama ni ya fito daga gare shi bai tuna cewa ya yi mafarkin saduwa da mace ba shi ya sa matuƙar dai mutum ya gama ni a tufafinsa wanka waje ba a kansa abin da ya sa na faɗi wannan fatuwar in ji imamu malik cewa sai na umar ya sake abin da ya sallata ne ga bacci na ƙarshe da ya yi a wannan tufafin bai sake abin da ya ba kafin wannan baccin na ƙarshe shi ya sa a nan ko da yake akwai ihtimalin ya zamo ba a baccin na ƙarshen ne mafarkin ba to amma ihtilaka wato ihtimali ne marzu ba a aiki da shi domin ko zai iya bayarwa da zuwa mashaka shi ya sa wannan wato an gina shi ne bisa ka'idar cewa albashakkatu tajribu ta'sira duk abin in ya zamo zai wahalar in an tsaya binsa hakikanin bi ya zamo zai wahalar kwarai to haka din sai ya dawo a ce to a sauƙaƙe a rage in ka ba a nan kenan kaga an yi ragin aka ce a dubu macin karshen kawai ne a tufafi alhali ta yi ba a macin karshen ba ne mafarkin to amma dai saboda an ce to kuma za a buɗe wannan kofar an zai zamo ya an buɗe wa mutane kofa ta tsanantawa ta yi shi mai wata fafi ne ko da ya baccin na karshe a wannan ja da ya bacci dan da wata shida bai sake da tufafin bai sake ɗaukar tufafin ya yi bacci da shi ba sai wannan kara an ce sai an duba sallar wata shida duk sai ya sake ta ai kaga an jefa shi a cikin wahala yasa aka ce to ba za a sauƙaƙa shi yasa izara ka al'amru ittafa ka'ida tana cikin ka'idojin da aka fita su karkashin wannan babban ka'ida cewa albashabbatu tazlimu taysira wannan tana cikin ka'idoji guda hudu ko biyar da ake cewa duk fikihu ma an gina ne a kansu الفجر مبناه على ما هرر أصحابنا قواعد متصلة بالشك اليقين لا يزال وأن كل غلل مزال وبالمشاق يجلب التيسير وأنه للآلة المسير وزاد بحر خالص القواعد كان أمور الشاف بالمكاسب عند زلال الدين السيودي كيف لا كوكب الصالح على سيدنا محمد فاكر ما أغلق والحاسر ما سبقنا بالرحم بالحق وعليما كذلك المستقيم يا أيها